الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يومنا يمتر رانا الجمعة 24 ga watan Rajab shekara 1446 za mu ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna wallafar al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala darasinmu na goma kuma muna nan cikin shafi na bakwai za mu tashi bayani akan khurujud dajjali e khurujud dajjali bayan an yi bayani akan abin da yake da alaka da alkiyama to kuma sai malam zai kawo wasu abubuwa daga cikin alamomin ita kiyama din cewa kame alkiyama ta zo to akwai wasu abubuwa da za su bayyana waɗanda ake kira da alamatu sa'a ko asharatu sa'a alamomin da za su nuna maka cewa alkiyama tana dab da tashi to kuma malamai na kasa su kusan gida biyu wasu sukan ce akwai alamatu sa'a a sugura akwai alamatu sa'a al-kubra akwai alamomin tashi alkiyama waɗanda suke ƙanana waɗanda su mafi yawan su ma sun faru wasu ma tun zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna nan suna ta faruwa to akwai alamatu sa'a al-kubra wanda waɗanda suka fi shahara akwai guda goma daga cikinsu waɗanda suke manya to daga cikin goma ɗin sai mala ya ambata mana wato khurujud dajjali akwai wani mutum da ake kira ad-dajjal wanda da hausa ake cewa dujal to dujal ba larabci ba ne hausa ne yadda yake da larabci ad-dajjalu ala wazni fa'ali dajjalin fa'alin an gane? sun ce sun miyar dajjalu dajjalan likasarati dajalihi an kira dajjal da dajjal saboda yana da yawan karya an ce ba a yi wata halitta da ta kai shi karya ba a duniya ya fi kowa karya kuma karyar sai kaga ta yi kama da gaskiya a zahiri a zahiri za ka ga kamar abin da yake gaya ma daidai ne amma kuma karya ne makaryaci ne to duk da dajajila ɗin suna da yawa to amma dai wannan shine ogansu e, to sa ita ce alama ta biyu cikin goma ɗin e, akwai zuhurul mahadi muhammad ibn abdullah al-mahadi wanda shi zai fara bayyana shi kuma ba zai bayyana ba sai lokacin da duniya fitintinu suka yi yawa kamar yawan kashe-kashe da ayyuka na sabon Allah mutane sun waye gari ba shugabanci na addini an gane barna ta yi yawa to a lokacin shi mahadi zai bayyana sai a yi masa mubaya'a sai ya fara jihadi da da'awa da sauran abubuwa to bayan ya fara saita al'amurra al'amurra sun fara tafiya daidai to shi kuma sai wannan makarecin shi kuma sai ya bayyana a ƙarshen zamanin shi mahadadi sai zan duk gyaran da mahadai sai ya zo ya lalata shi sai zo ya lalata shi kuma shi da jal ɗin shi almahadi yana cikin mazuriyar annabi sallallahu alaihi wasallama jikan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam sannan shi ma dajjal ɗin sun ce min bani adam e, mutum ne ba wai aljani ko mala'ika ko ta halitta ba ɗan adam ne abinda kake da shi shi yake da shi na halitta to saboda haka idan ya bayyana kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata zai fara da'awan cewa shi mutumin kirki ne an gane? yauwa zai sa riga ta salaha ta nagarta ta mutanen kirki a farkon lamari to idan ya fara jan mutane mutane suka fara ruduwa da shi to daga nan sai ya fara da'awan cewa shi annabi ne wasu su karyata shi wasu su gasganta shi to daga nan al'amarinsa zai ci gaba da tafiya har ya kai matakin zai da'awan cewa shi Allah ne to da da'awan shi Allah ne zai rarake duniya gaba ɗai an ce duk duniya sai ya zagaye ta makka da madina kaɗai ne Allah ba zai ba shi damar shiga ba saboda an sanya mala'iku sun tsare ta suna tsare a wannan lokaci da takubba ko ya so ya shigo sai mala'iku su hana shi amma in ban da su ko ina sai ya zo kuma duka duka kwana arba'in ne zai yi duk bannar da zai yi da karkaɗe duniya da zai yi duka kwana arba'in ne ya gama abin da yake yi kwana arba'in yake yi ya gaba abin da yake kamar yadda ya zo a hadisin annawas ibn sam'an haka ya ambata sannan yanzu haka yana nan tun zamanin annabi sallallahu alaihi sallama yana nan akwai tamimun dari radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda hadisi yana nan fi sayi muslim cewa da suka je a wani tsibiri a wani teku sun gan shi sun ga dajjal yana ɗaure da wani ƙarfe an haɗe hannuwansa da wuyansa a cikin wannan tekun e, tamimu dari yake ba da labari hadisi na nan fi sai musulun to daga lokacin bayyana sai yayi to zai fito daga wannan kogin sai ya fara abin da yake yi shi yasa mali ya ce ai khurujud dajjal fitowansa da ya nuna maka ba wai babu shi ba ne a yana nan yana na akwai shi abinda zai baka mamaki zai yi da'awan cewa shi Allah ne amma kuma hatta a halittarsa kuma akwai na ƙasu wasu hadisai suka nuna ɗayan ijiyar sama ijiyarsa ta lalace ba ta da kyau babu haske wato ido ɗaya yake da shi wata riwaya an ce ta dama wata riwaya an ce ta hagu amma abinda malamai suka rinjayar ta daman ce ke da wannan awar ɗin an ce bai gani da ita shi yasa ya zo a wasu hadisai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ubangijin ku ba a awar ba ne ba mai ido ɗaya ba ne to daga cikin alamar da za a gane shi ke sannan ɗayar ma wadda ba ta da mutuwa ba gaba ɗaya ita ma tana da illa akwai wata ɗaya yana yana cikinta sannan a ƙawahunsa ma akwai matsala haka yake kamar wani gwamin jaki haka haka wasu hadisai suka suranta shi to amma a haka kuma zai zo yana da'awan wasu abubuwa an ce kuma kamar yadda ya zo a wasu hadisai kamar shi hadisin annawas ibn sam'an an rubuta lafazin kafara ko kafirun a goshinsa an ce duk wani mumini to zai ga wannan kalma din a goshinsa amma an ce mumini kadai zai iya ganinta kuma ya karanta ta yana daga cikin alamomin duka wannan annabi ya faɗa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a kamar yadda ya zo a hadisin imran ibn hussein yana cewa man sami abin dajjali falyan anu duk wanda ya ji labarin dajjal ya bayyana to ya gudu daga gare shi saboda illarsa yana ɗauki da wasu abubuwa waɗanda zai yi wahala ya haɗu da kai baka bi shi ba saboda allah ya bashi wasu abubuwa da ake kira khawariqul ada abubuwan da suka saba ma al'ada abubuwan da mutane ba sa iya yin su yanzu misali a zai zo ya nuna muku cewa shi Allah ne a cikin yawace-yawacensa in kuka ce ba ku yadda ba sai ce to mi kuka bukata yi muku kila ku manoma ne kuna bukatar ruwan sama to kawai zai daga kai ne ya kalli sama ya ce sauko da ruwa kuma nan take ta saukar da ruwa nan take kila a noma kuka yi abincin an yi fari gaba ɗaya ya mutu zai zo ya kalli gonakin naku ya ce gaba ɗaya ciyawa ta fito kuma ta fito abinci lafiya lau haka za a kawo masa mutum ya sa zartu ya raba shi biyu a gaba gare ku kuma ya bashi umarni ya ce ya tashi ya koma yadda yake asali kuma ya koma sannan yana da surar aljanna da kuma suran wuta a tattare da shi in ka bi shi to sai ya jefa ka cikin abin da mutane ke gani a zahiri wuta ne amma kuma aljanna ne a wato in ka kibi ne kenan in ka ce kai baka yadda Allah ba ne to zai tura ka wuta abinda ake kallo a zahiri wuta ne amma a hakika shine aljanna in kuma ka bi shi to sai sa ka aljannarsa wanda mutane ke gani a zahiri shine aljanna amma kuma wuta ne to haka yake eh haka yake sannan an ce ta kai ga zai zo ya samu gari idan ya samu gari ya yi da'awan Allah ne wasu suka karyata shi wasu suka gasganta shi to waɗanda suka karyata shi sai ka ga musiba ta sauka gare su kila sun samu gobara gidajensu sun ƙone ko kuma sun yi abinci gaba ɗai abincin wuta ta kama ga gonaki komi ya ƙare kuma zai faɗa hakan cewa wanda ya ƙaryata ni kaza da kaza da kaza zuwa lokaci kaza za ka samu kaza za ka samu kaza kuma hakan zai faru waɗanda suka bi shi su kuma sai ga lafiya lau eh sai ga lafiya lau eh to da yawa wasu sun fahimci cewa shi makaryaci ne amma saboda jin tsoron talauci sai su bi shi saboda neman abinci akwai waɗanda an ce za su bi shi sun gano cewa dajjal ɗin ne maɓarnaci ne amma kuma za su bi shi saboda abin da yake ba su da duniya tunda in zinari kake so sai ya baka ƙasa ma in ya ɗiba ya watsa mata koma zinari kaga ya shigo najeriya sai a hankali kaga allahul musa'al ko sai a hankali eh to duk wannan allah yakan yi haka ne saboda haka ibtila'an wa fitina an gane shi yasa ya zo a hadisin muawiya ibn abi sufyan fi sunan ibn majah nabi ya ce lam yabqa da duniya illa bala'un wa fitina ba abin da ya rage wa duniya sai musibu da jarabobi da kuma fitintinu to wadda shi karan kansa a dajjal din yana cikin fitina din to Allah yakan bayyana waɗanga abubuwa ne saboda fitina don a jarabta mutane wasu za su karya tashi zai gama abin da yake ya samu nasara ba wasu kuma za su yadda da cewa ɗin e shi Allah ne tun daga wasu abubuwa wanda ba wanda ka iya su in ba Allah ba amma kuma ga shi yana yin su ya kashe ya raya a gabanka ya ce sama ta yi kaza ta yi ƙasa ta yi kaza ta yi ya ce kaza ya zamo kuɗi ya zamo duk abin da kake bukata to wasu haka za su bi shi saboda jahilci kuma dama Allah ya riga ya kaddara musu bata kaso na uku waɗanda sun gano cewa wannan ɓatacce ne to amma dai saboda wahalar da ake ciki ta yunwa da talauci to za su bi shi saboda su samu abin duniya su ne kaso na uku to wannan a takaice shi ake kira addajjal to ƙarshen abubuwansa sai bayyana annabi isa alaihi salam wanda shi ne za a faɗa nan gaba shi kuma zai sauko to kusan ma shi zai kashe shi annabi isa shi zai kashe shi Allah ya samu wanye lafiya to shine malam ya ce wal imanu mu ahlus sunna wal jama'a mun yi imani cewa annal masihad dajjala cewa wani mutum da ake kira almasihad dajjal sun ce an kira shi almasih a kodai imma almasih mushtaqqun ne min almasahi min almasahi eh li'anna aynahu mamsuha kodai zama almasih an narko shi ne wato ismul maf'ul ne wanda aka narko shi daga lafazin almasu shine shafa saboda ɗayan ijiyarsa ta dama an shafe haskenta bai gani da ita to suka ce saboda wannan shi yasa aka kira shi almasih ma'ana mamsuhul aini kenan wanda aka shafe masa ɗayan ido wasu kuma suka ce a'a mushtaqqun ne min siyahati saboda zai yawace duniya cikin wannan kwana arba'in ko ina sai ya tafi in ban da makar madina to suka ce shi yasa aka kira shi da almasai an gane ko wasu kuma suka ce a duka ma'anonin lafazin na iya ɗauka addajal kuma mun faɗa shine mai yawan ƙarya ƙaryarsa ta yawa sau da duk abin da zai bada ƙarya ne duka ya fi kowa ƙarya a duniya ko shaidan ya cire mai hula to a wannan makamin ya zarce shaidan kharijin mala ce to mu ahlus sunna wal jama'a mun yi imani cewa mai bayyana ko mai fitowa ne daga wannan tekun abin da ya sa mala ya kawo shi saboda akwai masu inkarinsa sun ce ƙarya ne saboda wancan abin da muka karanta cikin alfiyatul usul wai hadisansa a ba mutawatirai ba ne sannan kuma suna tabbatar da wani abu wanda ya shafi aƙida to su kuma ba sa hujja da hadisai ahad a babin aƙida wanda akwai al-mu'tazila sun karyata wannan da sauran dai wasu daga cikin yan bid'a to shi yasa malam ya kawo shi cewa mutum da dai isnadi ya tabbata to shikenan mun sallama mun miƙa wuya makatubun baina ainihi kuma an rubuta tsakanin idanunsa kafirun kafiri an ce wannan an rubuta wannan kalma duk wanda yake mumini eh ko da baka iya karatu ba to Allah zai haska maka ga kalmar eh wannan kafiri ne abinda yake da awancewa shi Allah ne ko shi annabi ne ƙarya yake yi wal ahadisul lati hadisan da ja'at fihi suka zo dangane da shi ad-dajjal to wajibi ne a yi imani da su wal imanu bi anna zalika ka'in kuma duk abin da aka faɗa ka yi imani da cewa wannan abin mai kasancewa ne eh karka zama cikin yan bid'a waɗanda suka ce su basu yadda ba to nuzulu isa alaihi salam to dama malamai suka ce bayyana annabi isa ita ce alama ta uku cikin waɗancan alamomi guda goma manya to bayan ya gama barnar da yake yi annabi isa zai bayyana zai haɗu da shi a wani a wani gari da ake kira luddu a cikin falasɗin wata alƙarya ce to can annabi isa zai zai haɗu da shi a wata ƙofa ta alƙarya ɗin sai ya kashe shi wasu ruwayin ma sun nuna ma yana tsinka annabi isa ma jiki ne zai fara narkewa don ba wanda ya ka tsoro kama annabi isa duk barnan nan tashi amma duk da haka annabi isa ba zai bar shi ya narke a haka ba sai ya zo ya kashe shi zai zo ya kashe shi to shine malam ya ce wa anna isa mun yi imani cewa annabi isa ibnu maryam alaihi salam yanzu zai sauka shi yasa can muka faɗa cewa wannan yana daga cikin aƙidu da ahlus sunnati wal jama'a cewa annabi isa zai dawo bai mutu ba an gane yawwa abinda wasu ke cewa a'a ya mutu ba zai dawo ba to wannan asali fahimtar ta yan bid'a ce al-mu'tazila da al-khawarij da ire-iren su su suke da wannan aqida aka samu wasu masu jinginuwa zuwa ga sunna sai suka karkata shi ma shehu abubakar mahamudu gumi rahimahullah da bai da wannan fahimta da sunusu gumbi ya je wani rubutu na shirme sai kawo ma malam malam yana duba sai ya gamsu da bahasinsa kuma ya takarizi ya nuna ai wannan bahasi ilimi ne to amma tun su ibn ba suna raye sun masa nasiha shi bala abubakar gumi cewa wannan fahimta fa da muka ji labarin cewa ka goyi bayan wani akanta to fahimta ce ba ta yan bid'a hadisan saukuwar annabi isa hadisai ne tabbatattu tabbatattu ga sunan a musulun tili da wasu hadisai ko malamai sun tabbatar da su tun daga kan sahabbai har zuwa zamanin da muke rayuwa to ibn baz yana cikin waɗanda suka yi masa nasiha to wannan kuskure ne allah shi gafarta masa ya yafe masa shi sunu su gumbi dama ɓatacce ne to kaga fayaqtuluhu bi babiluddin sai annabi isa ya kashe shi a wata koba da ake daga cikin kobofin garin da ake kira luddu sun ce ismu qaryatin bi falastin suna wata alƙarya ce a falastinu tuna annabi isa zai haɗu da shi sai ya kashe shi yana kashe shi kuma shi an gama da barnarsa daga nan daɗa sai wasu kuma alamomi su yi ta su ta bayyana amma dai zai yi ɓanna sosai don ba a yi wani mutum wanda zai ɓatar da al'umma cikin ƙanƙanin lokaci kamar sa ba an gane hatta sauran addajjalu da da aka ambata za su bayyana to kaga duk wayannan ƙanana ne bin nisba zuwa gare shi su kamar 'yan sharan fage ne to haka duk masu da wasu alloli ne kaza kaza duk yan tawagar dajjal ne dajjaluna ne haka matsafa da bokaye duk dajjaluna ne kar a saurare su to Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mana imanin mu kuma Allah ya kare mu daga duk wata fitina Allah ya kara mana ilimi mai amfani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh